ومن يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ainihin wato rana ce ta laraba sha biyar ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai wacce ce daidai da hudu ga watan uku shekarar dubu biyu da ashirin da shida miladiyya wani masallaci albarka masallacin juma'a na dawar qur'ani da ke nan ganyen hoda a garin saminaka don ci gaba da gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan wata na ramadan allah muke roƙo ya mana jagoranci na alkhairi ya azurta mu da faɗin daidai ya ba mu iko fahimta da yin aiki da shi a jiya mun yi karatu a ayoyin da ke cikin wannan sura ta suratul an'am wanda mun karanta ayoyi da allah subhanahu wa ta'ala ya mai da martani ga mushrikan larabawa dangane da abin da suke aikatawa Allah madaukakin sarki ya bayyana mana waɗannan al'amura abin da mutum bayyana ba a wannan aya shine wannan aya kai tsaye ta nuna mana cewa babu wanda ya fi girman zalunci kamar wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah ba tare da wani ilimi ba ya yi wannan ne shi ma ɗin don ya fatar da mutane ga barin hanyar Allah ba tare da wani ilimi na shari'a ba ba tare da Allah maɗaukakin sarki ya saukar da wata hujja karɓaɓɓiya daga gare shi ba wannan yana daga cikin mafi munin aiki wanda mutum zai yi a rayuwarsa domin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana cewa wanda duk ya batar da mutane to duk wanda ya aiki da wannan abin na bata sai an rubuta mar kwatankwacin zunubin waɗannan waɗannan mutane in sun kai mutum miliyan haka za a rubuta mishi zunubin nan guda miliyan haka nan idan aikin lada ne ka ɗaura mutane a kai ka karantar da su shi ma haka nan zai dinga bin ka har zuwa ƙarshen rayuwanka ina nufin ilal abadi sai ranar da aka ce wannan mummunan aikin ya mutu an daina ko sai ran da wanda ya koyar da wanda ya koyar da wanda ya koyar da wanda ya koyar da abin da ka koyar da alkhairi suka kare a duniya lokacin lokacin ne ladin ka zai kare ka ga wannan yana da wahala kwarai da gaske shi yasa duk wani abin da mutum zai yi wallahi jama'a ya auna yayi tunani kada ya kuskura ya ce bari ya aiwatar da wani abu sabanin abin da Allah subhanahu wata'ala ya ce a aiwatar kada mutum rayuwar duniya ta ruɗe shi da abin da mutane ke faɗi a kansa da wasu al'amura su ruɗe ka ya zama ka zama jagora akan bada annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuni akan haka hadisi imam ahmad annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ashaddu nasi azaban yawm al-qiyamah الذي قتل نبيا أو قتله نبي وإمام ضلالة وممثل من الممثلين من ظن لا تولي بقوة أنن أذاب أرانا القيامة شيني وندي كشي النبي لهن ننسى قوكما النبي يكشي شي لكنسى نبي شيني دكا من جابورا أكم بتا to kun ji ma'anin Allah ya ce babu wanda yafi kowa girman zalunci kamar mutumin da ya kirkiri ƙarya ya jingina wannan ƙaryan zuwa ga Allah don ya tsakar da mutane ba tare da ilimi ba an gani abu na biyu wannan ya nuna maka cewa ashe mafi yawan mutane kamar da Allah ya faɗa zato suke bi game da addini game da rayuwa game da dukkanin sha'aninsu saboda jahilci game da Allah ta'ala ke cewa ma yattabi'u aktharuhum illa dhanna mafi yawan mutane ba wani abu suke bi ba face zace zace inna dhanna la yughni min al-haqq shay'a shi ko zato baya wadatar da komi na gaskiya komi in ji Allah don haka dole ne yayin da kake son ka bauta wa Allah to ka bauta mar bisa ilimi babu wani fagen rayuwa wanda musulunci da shi ya shiga babu shi tsarin shugabanci ne tsarin gudanar da rayuwa ne mu'amala ce tsakanin mutane kasuwanci mu'amala ce ta auratayya mu'amala ce ta zamantakewa babu abin da Allah ta'ala bai fitar da wahayi a kansa ba sai dai wanda ya sani ya sani wanda kuma bai sani ba bai sani ba Allah ta'ala kai mana sani to waɗannan ayoyi kenan bayan Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya kammala bayanai game da waɗannan to zai ci gaba da cewa qul la ajidu fi ma uhiya ilayya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلي إلى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم Allah ta'ala ya ce qul ka ce da su la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala qa'imin yat'am ban sami wani abinci da aka haramta cin sa ba illa an ya kuna cikin abin da aka yi mu mahayinsa illa an ya kuna maitatan sai dai idan wannan abin ya zama mushe ne au jaman masfuhan ko jini mai kwarara ko jini mai kwarara au lahma khinzirin ko kuma naman alade fa innahu rijsun to dukkan waɗannan baki ɗayansu datti ne najasa ne ƙazanta ne auritson ko kuma abin da ya zama fasikanci ne uhilla da ghairillahi bi wanda aka aka yanka shi ba da sunan Allah ba faman qurra ghaira baghin amma wanda ya matsu ba tare da shishige da wuce iyaka ba wala adin ba tare da ketare iyaka ba fa inna rabbaka ghafurur rahim lallai ubangijinka mai gafara ne kuma mai jin kai wannan aya ta sauka ne a garin makka idan mun duba akwai ababe da yawa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya haramta wa mutane cinsu a cikin sunnarsa to sai dai wannan aya makkiya ce kun ji aya abin da aka haramta din kaɗan ne a nan yace ban samu cikin abin da aka yi min wahayinsa cikin wani abinci da kuke ci sai ne ilmin ala qa'imin yut'amuhu sai ce illa an yakuna maita sai abin da ya zamto mushe kaga wannan babu sabani akai aw lahma khinzirin ko kuma me naman alade an gane wannan oke audaman masfuhan ko jini ne kwarara duk jinin da aka yanka wata dabba jinin ya kwarara a ƙasa bayan ya daskare shi ma wannan najasa ce ƙazanta ne Allah ta'ala ya haramta aw lahma khinzirin ko kuma naman alade fa innahu rijsun don haka wannan gaba ɗayansa ƙazanta ne aw fisqan ko kuma fasikanci ne uhilla li ghairi llahi bi wanda an yanka ne ba da sunan ba da sunan Allah ba ma'ana da sunan wani Allah aka shaidanta aka yanka wannan dabbar sai Allah ya ce faman yurra wanda ya shiga cikin matsatsi ghaira baghin ba tare da ainihin wato a shishige ba ba kawai yana son cin mushen bane yasa kawai ya ki ainihin wato yin amfani da abin da Allah ya halatta masa kawai yace shi yau fa yana sha'awan cin mushe ne a'a shi ne ghaira babu sannan wala adin ba tare da ketare iyaka ba sai Allah ya fa inna rabbaka ghafurun rahim ubangijinka mai gafara ne mai jin kai to akwai waɗansu abubuwan kuma da Allah ta'ala ya haramta din ta harshen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama idan mun kalli ayi da ta sauka kuma a Madina bayan hijira ayoyin da ke cikin wannan sura suratul baqara da suratu al-ma'ida Allah ta'ala ta yi karin bayani ko a suratul baqara Allah ya ce inna ma harrama alaykumul maytata والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم هذا لما كذي ألا هرم تامك موشي دجني من قرارة دناما ألدي نفت عن قال وأنه da abin da aka kira sunan wani Allah yayin yankansa amma Allah ya ce wanda ya shiga kansa ya samu kansa a cikin matsatsi da matsala sai ya zama ya yi amfani da ɗayan guda hudun nan to lallai Allah babu laifi a kansa babu zunubi a kansa kuma lallai Allah mai gafara ne mai jin kai a suratu al-ma'ida sai Allah ta'ala ya ƙara faɗaɗa zancen ya ce hurrimat alaikumul maitatu ko an haramta muku cin mene mushi والدم da jini mai kwarara wa lahmul khinziri da naman alade ka gani wa ma uhilla li ghairi llahi bih da abin da aka kira sunan wani Allah yayin yanka sai ce wal munkhaniqatu da dabban da aka shaƙe ta saboda shaƙa ta mutu aka yi ta lissafa wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan nasihatu وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام الله تعالى يدنج لسا فاوى سيدي لسا بكسان أبوه ولا غوما نفت أن قال وأن شيما يتفى من اضطر في مخمصة وأن يمت أتشوة يمة غير متجانف لإثم باقي يبقى بايا وأن سبو لنفن أيكة ونلي في بريد ina fata an gane wannan saboda haka shi babu laifi a kansa kenan kun ga wancan ayar Allah ya ƙara faɗaɗa abubuwan da ya haramta din wanda kuma anan waɗannan ababe kai aka lissafa mana waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya yi himma wato haramta musu jama'a ina fata an gane wannan wannan daga cikin abubuwan da al-Imam al-Qurtubi alayhi rahmatullah ya ambata a cikin ainihin wato littafinsa ina fata mun gane wannan wannan yana da muhimmanci jama'a mu gane tsananin haramcin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta mana to ya tabbata hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana cin wasu daga cikin dabbobi an gane wannan daga ciki akwai ne akwai huna bi minas siba an gane wannan akwai runabin minas ba ma'ana dukkanin wasu dabbobi waɗanda suke da mai fiƙa kamar zaki kamar damisa kamar me mage ba ai mage amma ita ai dabban gida ce manzon Allah ya haramta ta daban ce ita ba ta cin wata guna da minasi ba an gane wannan amma dai tana da fika amma dai manzon Allah ya haramta ta a wani wurin daban amma irin su zaki irin su me irin su kare an gane su duk wata dabban da ya zama tana farauta ne da fiƙa hadda irin su wani wani maciji kenan har dangin macizai masu fiƙa su ma duk haramun ina fata mun gane wannan to nuna min ba sannan sai manzon Allah ya ce wa zu makhlabin min at-tayr da dukkanin wani tsuntsu wanda yake da farcen da yake farauta da shi kamar shahu kamar hankaka kamar me na'am kamar shirwa kamar mikiya duk waɗannan haramun ne mutum ya ci saboda me suna da farata wadda da wannan suke yin farauta ina fata mun gane wannan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya haramta waɗannan baki daya sannan bayan wannan annabi sallallahu alaihi wa sallama ka bai da wannan ayan ya nuna maka cewa ashe halattawa da haramtawa haƙƙi ne na Allah ko haƙƙi na manzon Allah haƙƙi na Allah shi kadai shi ma manzon Allah yana biyayya ne da abin da Allah ya masa ne wahayi ashe kawai yau ba za ka zo ka kalli wani abu ka ce wannan abin halal ne wannan abin haram ne wannan kaza da kaza a ba ka da wannan damar shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taɓa halatta wani abu a karan kansa ba bai taɓa haramta wani abu a karan kansa ba kamar yadda ke cewa in attabi'u illa ma yuha ilayya ba na bin komai sai abin da aka yi wahayin sa jima mun gane wannan ko da haka wannan tunani na mushrikai na haramta wannan su halatta wancan abin da suka ga dama da son zukatansu a shi ka gane suna yin wannan akan bata ne ina fata mun gane wannan abu na biyu wannan ya nuna mana cewa jama'a ashe dukkanin wani abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta wa mutane zuwa alkiyama wannan shine kadai ke zama halal ina fata an gane abin da kuma Allah ya haramta har zuwa alkiyama ba zai taba zamtowa halal ga wani ba ko ta wace hanya ina fata mun gane wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta jin waƙe-waƙe masu kiɗe-kiɗe don haka ko menene ake karantawa ko me ake faɗi in dai akwai kiɗa sai ya zama me akwai abin da zai halatta shi zuwa tashin kiyama babu shi saboda ka ba kasida ba ko menene in ka ce ai kasida ce sai mu tambaye ka zamanin manzon Allah ba masu masa waƙe akwai su wane ne mai kiɗan koban wane ne mai kaɗa fiyano waye ne dukan manjirin a gaban manzon Allah kuma ya shiru misali ko kuma ya ce ku ci gaba akwai daɗi kasan babu wannan don haka duk abin da za ka halatta a yau sai ka kawo hujja ƙarara in ko ka kasa kawo hujja to wannan ya nuna son zuciya ke bahaushe ma yake son zuciya bacin zuciya bin Allah maganin wayo Allah Allah ka tsare mana imani wannan kenan wannan hadisi mu karanta al-Imam Bukhari ya fitar da shi ainihin wato da Imam Muslim a littafin da ke magana akan farauta ina fata an gane wannan shine wanda ya hana cin dabban da ke da fika amma ita kura fa shin ya halatta a ci kura ko bai halatta ba ban ji ba me yasa kura na fika ba ta da fika kura ba ta da fika tana da haƙora ne shi za an yi saɓani tsakanin malamai cewa shin a ci kura ko ba a ci ba ba wai farautar naman ne kaɗai ba shin tana da fika ko ba ta da shi daga kura ba ta da fika in ta buɗe ba ga haƙora ne kawai reras ga nan amma ba ta da fika ila sun iyayen mu nan da suka san kuraye sosai fulani da ke dazuka sun san haka shi yasa ita zai wahala ta takan iya kama abu ya subuce mata amma zai wahala zaki ya kama ya datse kaga abu ya tashi zai wahala abin nan damisa ya kama abu in dai ya riga ya datsa hakoran nan kaga abu ya iya motsawa sai ya ga ƙarshen shi shi za ka ke gani yana kuɗi a kamo kura a kamo kaza ana wasa da ita wani lokaci ma ba ta kunkumin amma ka isa kamo zaki ko damisa ko dage ko wasu miyagun dabbobi irin waɗannan ba ka taɓa gani ko da zaki ba ko da wasa a ce ga mai wasa da zaki ko bai yiwa ko ba mai wasa da damisa da misa ki sabo Allah ka tsare mana imani wannan kenan jama'a sannan bayan wannan an rawaito daga Ali ibn Abi Talib Allah ya kara mishi yadda yace naha Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama yawm Khaybar an luhum al-humr al-ahliyya da naman jaki ma ana ci amma a lokacin yakin Khaybara sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya haramta cin naman jakin gida banda jakin daji zebra ita ya halitta shi amma naman jaki wannan haramun ne ina fata an gane wannan don haka haramun ne cin nama na yin wato jakin gida an fahimta Allah ta'ala ya samu dace bayan wannan har gida yau idan mun koma cikin sunan abi dawud akwai hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama aka rawaito a kansa a daga gare shi yana cewa ala daga al-miqdam ibn ma'adi karib Allah ya kara mishi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala ku saurara inni utitu al-kitaba wa mithlahu ma'a lallai ni an bani al-qur'ani da kwatankwacin sa tare da shi ala ku saurara yushiku rajulun shab'an ala arikatihi yaqul yace yayi kusa a sami wani mutum akan kato kujeransa yana zaune ya ci ya koshi yayi dam ya dinga cewa alaikum bi hadha alquran ku yi riko da wannan alqurani fama wajadtum fihi min halalin fa ahilluh duk abin da kuka samu na halal a qur'ani kadai zalla ku halatta shi wama wajadtum fihi min haramin fa harrimuh abin da kuka samu a cikinsa na haramtawa ku haramta shi ala sai ci ku saurara la yahillu lakum lahma alhimar alahli sai manzo Allah ya ku saurara jama'a an haramta muku cin naman jakin gida wala kullu zinabin min as-suba da kuma dukkanin dabban ma'abocin fiƙa da ke ainihin wato farauta wala luqatu mu'ahid ko kuma an haramta muku cin tsuntuwan da aka yi na kafirin amana ala yace illa an yastaghni anha sahibuha sai dai ma'abocinta ya wadata ga barin wannan abu ma'ana abu ne wanda ba shi da wata daraja an gani yace wa man nazala bi qawmi fa alaihim an yaqruhu duk wanda ya soka wajen wasu mutane to dole ne su bashi wurin kwana su bashi wajen sauka فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراء انكو بفي هكذا توينا لداما شيما يمس عقوبة يكاما في إرن أبن سكيمتنا لقون سكينا كاشي نفت عن قالوا أنه وانا حديثنا في سنن أبي داود to yanzu misali sai saniyarka ta mutu a gida ko ragonka ya mutu shi kenan sai dai a kai shi bola a ji a yar ko ko akwai dama a iya yin amfani da wani abu na jikin wannan dabbar ina fata an gane wannan nan ana magana ne akan ci amma ba ana magana akan me akan fatan jikin ko wani makamancin wannan ba laka ko da dabba ta mutu za a iya amfani da fatarta za a iya feɗe ta a cire naman daban a zubar a ɗauke fatar a jeme ta ya amfani da ita ina fata an gane wannan eh me yasa akwai hadisin Abdullahi dan Abbas in Allah ya kara mishi yadda shi da mahaifinsa أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة منذ أن لا يوجه وجمة أقيا موشي ذاك يداك فقال سيمنذ أن لا يشي هل استمتعتم بإهابها ميزا بذاك أنفان لفاتت جكنت بعد قالوا يا رسول الله إنها ميتة سكت يا منذ أن لا يؤيموشيني قال سيمنذ أن لا يشي إنما حرم من الميتة أكلها أبند أكهرم تاغ بدا موشي شيني شن ناما وفي رواية أو رواية ألا ألا أخذوا إهابها فدبغوه me yasa ba su ɗauki fatan jikinta sun je ne ta ba sun yi amfani da ita ba kenan kaga kenan ya halatta ko saniya ce ta mutu to sai a fede ta a cire fatan nata ba za a ci fatan ba gasawa za a kai a ce ya zan komo a kai a kai can Lagos a kai can Ogun nan a haba sai mun koya ne a can eh ina fata an gane wannan don haka idan muka duba sai mu ga ba ci za a yi ba za a je mene a kai kamfani a yi takalma a yi bel a yi duk abin da ake sawa a jiki na amfani yau da gobe kaji abin da manzo Allah yana shine mene yawwa don haka idan ma dabba ta mutu aka yanka ta aka yanke fatar jikinta aka fede aka cire fatar to ya halatta amfana da wannan fatar banda cin nama ina fata an gane wannan Allah ta'ala ya samu dace wannan kenan bayan wannan sannan Allah subhanahu wata'ala ya yi bayani akan irin nau'in jini da nau'in mushe wanda aka halatta haka ne ko da an ce an hana cin nama an hana cin abin nan diskararren jini to wannan an ce makfuhan wanda ya zuba a ƙasa ne banda wanda yake cakuɗe a cikin nama a matsayin gaba daga cikin gabobin dabbobi ina fata mun gane wannan misali cikin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta cikin mushe akwai kifi kifi idan ya mutu da kansa an gane wannan ai me za a yi za a ci ba matsala shi ya zama shi kifi kaga baka taba ganin mai yanka kifi ya ce bismillah ya danne kifi bari ya ce bari ya yanka ba to shi da ka tsamo shi daga ruwan nan kawai in ya fara watsalwatsar sai ga ya mutu dan kansa sai da kifayen zamani misali irin wannan tabar'a da ake kiwo catfish da sauransu wani za a iya ciro shi ma a ruwan sai kai kwana ɗaya bai mutu ba haka ne to shi wannan shin kawai an tashi za a dafa mai wuƙa ne ko a'a za a ambaci sunan Allah ya yanka shi na'am kun yi shiru yawwa tun da bai mutu dan karan kansa ba tun da ba dan kansa ya mutu ba kai ne zaka yanka shi to ne ko zaka mutu sunan Allah ina fata mun gane wannan kamar yadda ake yanka kowace dabba an fahimta amma in ya mutu a karan kansa to an halatta maka kada ka ce ko dan an halatta maka kuma ga shi da ranka ka ce ba za ka yanka ba kuma kila inda ba hakan bane zai zama kaman ka masa kisan gilla ne ko ko sai ka dauka kawai ka daddatsa shi yana motsi yana motsi yana wata wata can a yanka shi zaka yi mun gane wannan babu laifi in ka yanka wallahu a'lam an gane wannan ne yawwa saboda me annabi sallallahu alaihi wasallam yace huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu wani ya tabbai manzon Allah ya rasulullah ni sana'ata ina tafiya cikin teku muka je mu sami ainihin wato namomin ruwa ko kuma dai ya halatta ruwan teku da ba a iya sha ruwa ne wannan zarfi ruwan gishiri ya halatta mai amfani da shi wajen yin sallah kun ga abin tambaya kenan kare sai manzon Allah ke huwa bahuru ma'uhu ruwan tekun nan mai tsarki ne alhillu mai tatuhu duk abin da ya mutu a cikin ruwan na naman ruwan to ya halatta a ci ina fata an gane wannan saboda mushen kada mushen kaza mushen kaza duk manzo Allah ya ce alhillu maitatuhu bai ce kifi kadai ba Allah ya sa mun gane yawa a kwado haramun ne eh wasu nasoshi sun haramta kwado manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku kyale su wannan kuka da suke yi suna ma Allah tasbihi ne saboda karamin ya kashe kwado ina fata an gani wasu malamai ta ce a'a, akwai kwado mai rayuwa a tudu akwai kwado mai rayuwa a ruwa duk dan ruwa sai a ci duk dan tudu bai halatta a ci mun gane wannan ai wannan an kuma wajen malam fiqh kenan an tattauna tsakanin malikiya da hanbaliya da shafi'iyya an gane da mazhaba ta su sufyan thauri da mazhaba ta su ashabar ra'ayi da mazhaba irin ta su zahiriya kowa da abin da ya faɗi a cikin malamai ina fata an gane wannan sannan annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da jini da karran jini an karbo daga abdullahi dan umar Allah ya kara mishi yadda wanda hadisi ne ingantacce wanda al-imamu ash-shafi'i ya fitar a cikin al-umm da kuma imamu ahmad a cikin musnad dinsa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa uhillat lana maitatani wa damani an halatta mana cin mushe guda biyu na tudu da kuma jini guda biyu fa amma al-maitatani mushe guda biyu sune fasamaku wal jarad an halatta mana cin me mataccen kifi da kuma fara ka taɓa ga wanda ya ka fara ina wajen yankawan ina fata an gane wannan saboda an halatta mana cin fara da me kifi sai ce wa amma damani amma su jini nau'i guda biyu falkabidu wa tihal su ne hanta da kuma saifa asalinsu halittarsu daga jini ne to amma kuma gaɓoɓi ne daga cikin gaɓoɓi mene dabba naka duk dabbar da aka yanka ya halatta a ci waɗannan gaɓoɓi guda biyu a ci hanta kuma a ci saifa wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wato haramta ina fata an gane wannan to yanzu sai mu magana shi kuma alade fa ya za'i misali daga ce in ya mutu shin ayi amfani da fatar tasa shi ma ko ku a'a ko kuma a iya amfani da kitsansa an gane wannan ai saboda haka shi alade dabba ne wanda Allah ta'ala ya haramta shi da haka shi ba ma shi da wata fata eh ba ma shi da wata fata shi shi zaka gani shi gaba ɗaya komai na shi kawai gasa shi ake yi shi kenan a gasa shi daga wani shi kenan sai a yanka a yi bandan namansa kuma namansa a harkar kiwon lafiya ma yana da illoli masu yawa yana ɗauke da wasu irin ainihin wato sinadarai masu guban gaske a cikinsa sannan cinsa yana kashe zuciya sannan cinsa yana jawo ciwon kansa a jikin ɗan adam sannan ciwonsa yana jawo abubuwa iri-iri waɗannan dalilai yasa Allah ya haramta kamar da naman kare yake shi ma naman kare san makan shi kare fa ko da harshensa ya sa a kwano ya kakkaɗa sai an wanke su bakwai na farko manzo Allah ce ƙasa za a zuba a cikin kwanan a dirza a dirza a dirza sadan a sa ruwa su ɗaya a wanke kalkal a tabbatar ya fita a ƙara zuba ruwa na biyu a ƙara zuba ruwa na uku har sau shida kaga na ƙasa da wanke ya zama guda nawa wanke su bakwai kwarai da gaske kuma in ka wanke baka sa ƙasa ba akwai matsala don an gwada da irin su haifo da irin su waɗannan irin su clean da sauransu an ga cewa bayan an gwada an gane sai aga kuma kaman kwayi cutar ma an ƙara musu lafiya ne an gane wannan aiki saboda rashin ƙasar saboda ƙasa ita kanta ƙasa magani ne jama'a an gane wannan ƙasa na da tasiri wajen kashe ƙwayoyin cutuka iri-iri don akwai rashin lafiyar da idan mutum ya yi ƙasa za a ɗiba kawai a jiƙa masa ya sha kuma da izinin Allah ya warke wannan ƙasa ne da Allah ta'ala yi ta za ka ba a bazna take mai jama ha to kai fara duk wani tsiro da ka gani ana amfani da shi daga cikin ina ke tsirowa to ya za a yi ka ciro saiwan sanya kai amfani da ita ka ciro icen kaza sassaƙen kaza duk a ina ke girma sai ka ce wannan magani kaza ita kasan ba ta da magani kenan mun gane wannan so da idan ka sa kasan aka wanke shine asalin abin da ke fitar da mene yake kashe waɗannan ƙwayoyin cututtuka kaga likitanci daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan sannan yahudawa Allah ta'ala ya tsine musu albarka saboda me Allah ya haramta musu shin me naman alade sai suka dinga tatse kitsan nan suna sayarwa shi ai ba nan muka ce mu kawai sai yadda kitsan muka yi kaga kamar yadda bawashi ke cewa an ki cin biri an sha romo to kaga ai da wanda ya sha romo biri da wanda ya ci biri ai dai ne ko yawwa Allah ya kare mana imanin Allah ta'ala ce zalika jazainahum bi baghihim haka ne wace a zalika jazaan فمن اضطر غير باغ ولا عال فإن ربك غفور رحيم أشي جماعة دو وندا وانا أبي ساميش نذنبي نليفي to yayi kokarin neman gafaran Allah subhanahu wataala domin Allah madaukakin sarki yana gafarta wa bayi idan suka nemi gafaransa Allah mai gafara ne Allah mai jinka sai Allah ta'ala ya shiga da cewa
وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين
Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa wa'alan ladina hadu kuma ga waɗanda suke bin addinin yahudanci harramna kulla bi ghufur mun haramta musu dukkanin wata dabba ma'abuciyan farci wa min al-ghanami daga cikin shanu da tumaki nan wa min al-baqari wal ghanami daga cikin shanu da tumaki حرمنا عليهم شحومهما sai muka haramta musu cin kitsansu illa ma hamalat wuhuruhuma sai dai irin kitsan da ke gadan bayansu aw awil hawaya ko kuma kitsan da ke cakuɗe da hanji aw makhtalaqa bi'azm ko kuma kitsan da ke cakuɗe da nama kamar irin naman cinya da sauransu Allah ta'ala ce ce zalika jazainahum bi baghihim wannan mun musu sakamako ne saboda zalincin su sanadiyan zalincin su da wuce iyakan su wa inna la sadiquna kuma lalle mu masu gaskiya ne fa in kadzabuka sannan idan sun karyata ka fa qul to ka ce rabbukum zu rahmatin wasi'a fa in kadzabuka fa qul rabbukum zu rahmatin wasi'a kace da su ubangijin kuma abocin yalwar rahmani da jinkai wala yuraddu ba'suhu anil qawli mujrimin kuma ba a iya mayar da azabarta daga mutanen da suke masu laifi anan Allah ta'ala ya mana bayani game da su ne yahudawa Allah ya haramta musu duk wata dabba ma'abucin farci in banda wanda farcenta yake tare da nama tsakaninsu kamar me kamar agwagwa tana da farci amma farci ta yake suna haɗe da mene da nama a tsakaninsu kamar me jimina ita ma haka kamar raƙumi raƙumi shi ma yana da farci an gane wannan ne saboda haka amma duk waɗannan banda su amma duk wata dabba ma abocin farci an haramta musu shi kuma Allah ya haka ne domin ya saka musu da zaluncinsu a da halal ne su ci da suka sa iskanci a gaba da bijirewa Allah subhanahu wata'ala sai Allah ya haramta musu wasu daɗaɗan abubuwa suna son abin Allah sai ya ci haram ne a ci kaza saboda duk wanda ya aikata Allah ta'ala ya kama shi da azaba wanda wannan yake nuna maka cewa ashe aikata munanan laifuka yana sa Allah ta'ala ya haramta mutum abubuwa masu daɗi da yawa in kana yana aikata laifin Allah ya ga dama sai jarfe ka da ulsa wallahi ba Allah ka ga ana tashan lemun tsami ana samun karfi a jiki yana wanke mara ka ko ba dama ka sha ko kuwa ai haramtawa iri biyu ne akwai wanda za a haramta maka cin shi kana ji kana gani akwai wanda kuma ciwo za a jarabce ka da shi wanda shi ne zai hana ka ne zai hana ka cin wannan abu ce ba cin abu mai tsami ba cin abin da aka soya kafa ji soyi malam soyayyen nama soyayyen kwai soyayyen dankalin turawa soyayyen cincin soyayyen kaga wani an hana ka ne amma hanawa da ta ma'ana halal ne kowa ya ci amma banda kai kama ka ake ce maka Allah ka tsare ni don haka Allah subhanahu wata'ala sai ya haramta musu waɗannan an gane ko kuma wasu malamai suka ce dukkanin wata dabba ma'abociyar kofato shine rigufur duk dabban da ke da kofato Allah sai haramta musu shi kamar me kamar shanu kamar me kamar awaki kamar me tumaki an gane wannan duk waɗanda dabbobin sai Allah ya ce harramna kullu bi gufur haka nan wa min al-baqari wal ghanami haka nan daga cikin shanu da tumaki harramna alaihim shuhumahuma muka haramta musu kitsan su illa ma hamalat zuhuruhuma sai abin da gadan bayan suke dauke da shi awil hawaya ko yake shakuɗa da ainihin wato hanji aw makhtalaqa bi azm ko wanda ya zama yana shakuɗa ne da ainihin wato tsoka Allah ce zalika jazainahum bi baghihim mun haramta musu wannan ne saboda ainihin wato zalunci irin nasu Allah sai ya ce wa inna laqadiquna lalle mu masu gaskiya ne wannan ya nuna maka cewa shi Allah ta'ala yana da gaskiya a cikin kowane irin zancensa wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla kalmomin ubangijinka sun cika wajen zance da kuma wajen adalci haka Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana wannan al'amari mai girma zalika jazainahum bi baghihim wannan mun sakamako ne saboda zalincin su wa inna lafadiquna Allah ya kuma lalle mu dinnan masu gaskiya ne jama'a mun gane wannan ko Allah ta'ala ya samu dashi don haka bayan wannan jama'a Allah ta'ala ya bayyana cewa abin da ya haramta wa yahuda wannan shine asalin gaskiya amma su suka koma suna yin dabaru an gane suna ƙaryata abin da Allah subhanahu wata'ala ya kawo musu suna kuma ƙoƙarin kawo wasu 'yan dabaru a cikin abubuwan da Allah ta'ala ya yi wato haramta musu din an gane wannan kamar yadda aka haramta musu cin alade ko kuma cin kitsan kitsan dabbobin da aka haramta musu ma in an yanka dabba sai su cire kitsan sai su je su sayar in an yi magana sai ai ba shi muka yi mu sayarwa muka yi sai suka bambance tsakanin ci na asali da kuma ci na ma'ana yanzu misali mutumin da ya je ya sayar da karanta ga masu yankawa su ci me ya ce kudin da ya ce ya ci kare mun gane wannan ai eh saboda ya san me za a je a yi da me a yi da karen malami ma sun yi sabani shin wani shi kare ko da an mai training za ka iya sai da shi ko za ka sai da shi ba tun da hadisai karara annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cin kudin da aka sai da irin waɗannan dabbobi da ka wasu malamai suka ce ya halatta wasu malamai suka ce bai halatta ba wasu malaman ka ce a'a idan karen gadi ne kaga shi kayan sayarwa ne wannan wanda zai ma gadin dabbobi zai ma gadin kaza zai ma gadin kaza saboda shi kare in ya samu horaswa mai kyau to lalle yana amfani ga mutane su ne irin karnukan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi saukin cewa a iya aje su karen da ke yin gadi da karen da ke yin ainihin wato kiwo akwai karen da ke kora dabbobi ya kai su kiwo in an gama kuma da yamma ya koro shi da su gida ga fulani nan kuma haka bane akwai shi kuma in ya ga za su je su ci wani wani abin da ba aka hala aka hana misali wata gona za su je su shiga jikin wani danni ko wata makara ko wata gonar dawa ko lambu sai ya bi su a guje ya je ya kora su ya kora su ya biji wata ya biji wata in ta ki ko ya dan gaza mata ya dan cije ta ta ji zafi ta kauce sai ya dinga tattara su yana kora su ni na ga irin wannan karatu kuma ka zai kai su kiwo ya dawo ya gama an gama da yamma kuma ya karkaso da su ya daro su gida to kaga wannan ya zama kadara kenan ko eh bare da wannan kenan jama'a dan haka shine Allah ta'ala yake fa in kazzabuka in ma sun kayyata ka na'am shi wannan ayar sai da shi a iya sayansa saboda kayan kadara ne kayan aiki ne ina fata an gane amma kawai karen da mutum zai siye shi aje dan fashion e shi fashion ne kawai zai aje shi a gida saboda kawai a kalle shi a ce a dan poppy ko eh ana dan yawo da shi wani ma gashi police dog ne amma shi ya saye shi ne kawai saboda ya rika tsarje kayan shi kawai da yamma yana dan yawo da shi ya dan fuskan shi haka ana kallon shi a gari ba dai mai gadi a gida ba to irin wannan ka aje shi ko kullum za a dinga je barar ladanka kamar girman dutsen uhudu eh haka Allah zai dinga zaftare maka ladanka ana ana ana ana tozartar da wannan lada saboda abin da kai eh to wannan ne malamai suke sabani cewa shin ana nufin a gidan haraban gidan ko ko a wajen gidan misali ai a gida akwai haraba kuma akwai ciki ko yawwa to ina ne malakun ba su shiga cikin gidan ko haraban gidan gaba daya da inda ka kewaye da sunan gida nan ne malamin suka sabani wannan tattauna shi sai wata rana ana kafin fiqh ga malam Abubakar ku sa shi a gaba shi ne mu'amalatul ahkam ina ba ta gane wannan bare da gaske Allah ta'ala ya sa mu dashi Allah ya ce fa in kazzabuka in sun karyata ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa in kazzabuka in ma sun karyata ka fa qur rabbukum bi rahmatin wasi'ah kace ubangijinku ma abokin rahama ce mai yalwa ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين باب وندي سيمير دا عذابا الله أياين دا الله تعالى يطوي كام متاني دا عذابا شيسا لا معقب لحكمه با وندي سيجاره كنتم الله إن الله يرجع ينكا كوتا ينكو إن يزرتك يا زرتو با وندي سيشنزش سيغني سيهني إن كذا أن wani abu kamar zai yiwu amma an samu an iya tara abin to dama Allah ya kadarta ba mai faruwa bane mun gane wannan eh amma an Allah ya riga ya ce kun an gama mun gane wannan fa yakunu sai abin ya ta kasancewa an gane wannan ko saboda haka Allah ta'ala ma abocin rahama ne Allah ta'ala ma abocin jin kai ne shi yasa Allah ce nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim ka bai wa bayina labarin cewa ni din nan ni ne mai gafara mai jin kai wa anna azabi kuma lallai azaba ta huwa al'azabul alim ita ce azaba mai raɗin gaske yawwa ghafir dhanbi wa qabil tawbi amma shadid al-iqabi kaga wani yana kallon fadin rama Allah ne eh yace to ai kowa ne kai ai Allah gafur rahim ne sai ka ce kuma shadid al-iqabi ne wajen mai da bartani kenan ko in ya kalli fadin rahmar Allah ne ya saba wa Allah to kai ma sai ka ce mishi ai kuma ya ce shadidul iqabi ghafirul dhanbi mai gafarta zunubai wa qabilut tawbi mai karban tuba amma shadidul iqabi ne ma abocin yin hukuma ne ga wanda ya saba masa wa inna rabbaka lazu maghfiratin lin-nas ala zulmihim wa inna rabbaka lashadidul iqab ubangiji kama abocin rahama ne ga wanda ya ainihin wato saba masa duk zalincin da kai in ka tuba Allah sai tuban ka ya gafarta maka kuma wa inna rabbaka la shadidul iqab ubangiji ka mai tsananin uquba ne da horo ga wanda ya saba masa bai tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ba an gane wannan jama'a Allah ta'ala ya samu dashi kuma Allah ta'ala ya bayyana mana cewa inna baqasha rabbika la shadid lalle jamkar ubangijinka in ya tashi kama abu kamu ne mai tsanani إنه هو يبدئ ويعيد شيء ne wanda ke faran halitta kuma ya mayar da ita bayan ta lalace wa huwa al-ghafur al-wadud kaji shine mai gafara kuma shine mai kaunan bayinsa shine ma'anar al-wadud a suratu hud Allah ya ce inna rabbi rahimun wadud lalle ubangiji na mai jin kai ne kuma mai son bayinsa ne saboda haka Allah ta'ala yana son bayinsa in kaga Allah yawa bawansa azaba to al'amarin nan ya kai makura don Allah bai shar'anta addini dan ya tsaftar da wani ba ma yaf'alu Allahu bi'azabikum in shakartum wa amantum yawmi Allah zai amfana da shi idan ya azabtar da ku matukar kuka yi godiya ga Allah kuma kuka yi imani wa kana Allahu shakiran alima Allah ya kasance shakiran mai godiya sannan aliman masani ga dukkan komai yawa Allah kuma yake ilmu anna Allah shadidul iqab ku sani lalle Allah mai tsananin hukuma ne wa anna Allah ghafurur rahim kuma Allah mai gafara ne mai jin kai don haka a rika tattaunawa a rika dan duddubawa a rika dan sassaitawa idan ka dan soka dayi kuma sai a maza a dawo dama a tuban kenan ko eh bayan an yi to kada kuma a ci gaba a doge akan abin da aka sani laifi ne a'a wannan ba daidai bane abin da ya kamata yi shine in an dan yi nan an dan yi can to kuma sai a dawo sai a dan duba kuma sai a gyara to shikenan al'amari kuma sai ya ci gaba da yin kyau kenan an gane wannan Allah ta'ala shi ya tsare mana imani Allah ta'ala ya sai yaqulu alladhina ashraku سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون
Allah ta'ala ce sai yaqulu alladhina ashraku da sannu waɗanda suka yi shirka da Allah za su ce law sha Allah yu aida Allah ya so ma ashrakna da ba mu shirka ba wala aba'una da iyayenmu ba su shirka ba wala harramna min shay da ba mu dinga haramta komai daga cikin dabbobin da muke haramtawa ba Allah ce kadhalika kadzaba alladhina min qablihim hatta dhaqu ba'sana kamar haka ne waɗanda suka gabace su suka yi ƙarya suka ƙaryata sabon da Allah ya kawo manzanni hatta dhaqu ba'sana har sai da suka dandana azabar mu qul kace da su ya kai annabi Muhammad hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana shin kuna da wani nau'i na ilimi ne da za ku fito mana da shi ku bayyana mana cewa tabbas waɗannan abubuwa da Allah ta'ala ya bayyana gaske ne hal indakum min ilmi shin kuna da wani ilimi daga wajen Allah cewa waɗannan abin da kuke faɗa gaskiya ne fa tukhrijuhu lana sai ku fito mana da wannan Allah ce in tattabi'una illa dhanna ba wani abu kuke bi ba wa in an face zato wa in antum illa takhrusun ko ku dinnan ba komai fiki kuke yi ba face ainihin wato kirkire-kirkiren ƙarerai da tatsuniyoyi iri-iri kuda na zuwa ga Allah ina fata an gane wannan wannan Allah subhanahu wata'ala yana bayyana mana waɗannan mutanen da ke yin me ka bar shi kawai mana ka ka taɓa komai shi kawai ka san inda yake ba Allah ta'ala yana magana ga waɗanda suka yi shirka da Allah amma suna kafa hujja da ƙaddara mutum sai ya haɗa Allah da wani a wurin bauta mutum sai ya aikata wani abu da sabo sai ya ce maka to ai Allah ne ya kaddara min in yi misali an kama farawo a ce to kai me ya kai ka ce wallahi Allah ne ya kaddara in yi sata da Allah bai kaddara ba ai da bai bani iko na yi ba haka nan wanda ke yin shirka ma sai ce maka to ai shirka da kaga nayi ai kaddaran Allah ce da Allah bai so ba ai da ban yi shirka ba to amma wannan me yake guda me yake gwada maka na'am me yake gwada maka kunna ɗayan abin to wannan me yake gwada maka yana nuna maka haramcin ainihin wato kafa hujja da me da kaddaran Allah ta halitta Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mana mu yi sallah Allah ya ce wa aqimus salata Allah ya kaddara mana mu bayar da zakka yace wa atu zakata Allah ya kaddara mana mu biyayya ga iyaye wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana Allah ya kaddara mana mu ci halal ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah Allah ya kaddara mana kada mu shirka da Allah wannan kaga hukunci ne ash-shar'i al-qadari an gane hukunci ne na halitta kuma na shari'a amma akwai hukunci kuma alkauni alƙadari wanda Allah ya kaddara faruwar wasu abubuwa a rayuwa saboda haka kuma sai Allah bai wa ɗan adam mashi'a to ka je duk wanda ya so ya abin da ya ga dama an gane wannan ai haka a nan ne mu'tazila suka bata yawwa sai da kaga ita kaddara akwai qudra shar'iyya akwai mene akwai alkauniyya in ta halitta ce haka Allah ya halitta huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir shi ya halitta daga cikin ku wasu kafirai wasu ne wasu mu'minai saboda kai da kai imani kan shi kanka a imani Allah ne kai imani fa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladhi anzalna amma shirka fa wa abdullaha wa la tushriku bihi shay'a don haka yau idan kai shirka ko kai zina ko ka aikata wani mummunan aiki ba za ka kafa ma Allah hujja da wannan kaddara ta halitta ba saboda kai dan adam Allah ya bautar da kai da shari'a an gane wannan to kaga wannan shine gaskiyar zance kenan to amma su kafirai a wurare da yawa a cikin Qur'ani mai girma sun yi wannan da'awar kamar yadda sun yi wannan a wata sura سورة النحل التي وقال الذين أشركوا وأن سكي شركة سكشي لو شاء الله دا ألا ياتو ما عبدنا من دونه من شيء دا بموتا وون أبوكما باين سبا نحن ولا آباؤنا مود إيا يمو ولا حرمنا من دونه من شيء دا ودنغ حرمت وسأبوه ماكما باين ألا بنشي كذا حرمني كذا حرمني التي كذلك فعل الذين من قبلهم kamar haka ne waɗanda suka gabace su suka aikata irin wannan mummunan aiki sai Allah ya rashi manzon Allah yace fa hal ala rusuli illa al-balagh al-mubin babu abin da ke kan manzanni face isar da wannan sako bayyane wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula haƙiƙa mun aika cikin kowace al'umma da manzo an ibudu Allah manzon nan yana kira yana cewa ku bauta wa Allah wajtanibu taghut kuma ku nufi taghutu sai dai ta kaddaran Allah fa minhum aha man hada Allah cikin mutane akwai wanda Allah ya shiryar wa minhum man haqqat alaihim ad-dalalah cikin mutane kuma akwai waɗanda bata kalmar bata ta riga ta fada a kansu to kaga wannan kenan kuma a suratu zukhruf ta ƙara cewa wa qalu law sha'a ar-rahman ma abadnahu kace yo ai da Allah ne rahama ya so da ba mu dinga bauta waɗannan gumaka ba sai Allah ce ma lahum bidhalika min ilm ba su da wani abu da ilimi akan wannan in hum illa yakhrusun babu abin da suke sai shaci fadi kaga ashe wannan ya nuna maka cewa duk wanda zai kirkiri wani ba addini sai ce maka ai wannan abin da ba mai kyau bane ai da ba ga jama'a sun karba ba yo ai da ma qur'ani ya nuna mana mafi yawan yawa asara ce walakin akthar an-nas la ya'lamuna kajifa mafi yawan mutane ba su da sani wa kathirun minhum fasiquna mafi yawan mutane fasikai ne wa inna kathiran minan nas la fasiquna a'a kafa ji Allah kullum zargin yawa yake amma an ka zo maganan masu zama akan daidai qalilan ma tashkurun yan kaɗan ne cikin ku suke godiya ga Allah qalilan ma tadhakkarun yan kaɗan ne suke wa azantuwa to ka zama daga cikin waɗannan yan kaɗan din mun gane wannan kai wannan ta sa malaman usul fiqh suka kirkiro ta ka'ida cewa la yu'rafu ad-dini bi kasrati al-fa'ilin ba a gane addini ta hanyar yawan masu yin wannan abu an gane eh masu yawan yawo a titi a'a masu yawan kaza da kaza a'a tsakaninka da Allah wannan abin da kake yi a ina za ka ɗauko shi a Qur'ani ko hadisin manzon Allah qul hal lakum min ilmin fatukhrijuhu lana shin akwai wani ilimi da yake tare da ku ku fito mana da shi akwai bayan sallah kace a karanta kulya kace a karanta qul huwallahu da qarja akum qul hal lakum min qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana akwai ilimi akan wannan daga Allah ko daga manzonsa na fata gane wannan in ba haka ba in ka so da kai kabbar sallah Allahu akbar to kai ka ce subhanallahi shi ke take ruku ka gama kuma a ce sallah ta yi ko za ta yi to ashe duk wani abin da ka ga manzon Allah yayi to Allah ne ya turo shi da shi a yi shi a wannan tsarin shi kadai ne Allah yake so in kayi Allah zai karba amma na rantse da Allah duk abin da kai wanda Allah bai yi umarni ba wallahi in kai shekara dubu kana yi Allah ba zai baka da akan shi ba suna abin da kai barna suna abin da kai shirme suna abin da kai balkawara imma mun gane wannan saboda haka ba a gane wannan wa inna ma yu'rafu ad-dini bi dilalati shar'iyya kadai ana gane addini ta hanyar mene dalilin shari'a me yasa kace biyayya ga iyaye saboda Allah ya ce wa bil walidaini ihsana me za ka yin sallah Allah ce wa aqimu salat me za ka bada zakka ya ce wa atu zakka a'a me za ka ke taimakawa makocinka man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu ko eh me za ka ke faɗin gaskiya Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin mun gane wannan aiki me yasa kake yin adalci wajen zance wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba me yasa kake cika alƙawari wa bi ahdi llahi awfu wa awfu bi ahdi llahi idza ahadtum wa la tanqudu al-aymana ba'da tawkidiha ma'ana duk wani abin da zaka yi na shari'a ya zama a karan kanka kai kana da wata hujjar da ka dogara da ita ka ji waɗanda suke shirka da Allah an ce da su qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana shin kuna da wani ilimi wanda za ku iya fito mana da wannan ilimin Allah ta in tattabi'una illa dhann ba wani abu kuke bi face zace zace wa in antum illa takhrusun kuma ku ba komai kuke bi ba face ainihin wato shashi fadi Allah ta'ala ya tare mana imani a ce jama'a nan ba a kafa hujja da kaddara a ce ai shi sa kai kaza shi sa sayyidina Umar radiyallahu anhu an kamo wani mutum ya sha giya ki kai kowa ne me ya kai ka ci wala Allah ne kaddara mun shadiya sai na mai to bare kuwa mu kuma Allah ya kaddara maka mai maka bulala ina fata an gane wannan a kware da gaske kidan kaga in mutum ya je ya sata ya ce wallahi kaddara ki sani ya sata sai ki mu kuma Allah ya kaddara mana me yake maka hannu mm ko kuwa eh matan aure ta yi zina an kama ta da shaidu komai da to je biki za a yi wallahi ku yi haƙuri ƙaddara ce sai ki to ai haka Allah ya ƙaddara mana mu jefe ki koko kaga ƙaddara da ni da ƙaddara ai ƙaddara ba ta ƙaddara ba ko yawwa haka lamarin yake eh ƙwarai da gaske Allah ka shirya da mu kan Allah ya gobe sai mu ƙara wannan aya mu ci gaba da izinin Allah Allah muke roƙo ya dace da mu da alkhairin duniya da lahira ya shiryar da mu da shiryar ta ya dora mu kan daidai ya sa mu daga cikin bayansa waɗanda yake son su ya ƙaunace su Allah muna roƙonka mana addu'a ga ƴan uwanmu da ke fama da rashin tsaro a yankunan su da mu ma yankunan mu gefe gefe Allah ta'ala muna roƙonka ya Allah ka kawo mana dauki Allah ka kawo mana sauki ya Allah muna roƙonka na'am to a ba ba daura kai abu ne a fili shi wannan yakin an fare shi ne saboda a gaba ya musulunci gaba daya so da ko da wani musulmi yana ganin ai amurka suna da kawance tsakanin shi da su to ƙarya suke tunda Allah ta'ala kan su cewa innahum la aymana lahum ba su da rike mene alƙawari sai idan kun lura da kyau na karanta wani rahoto a wani gidan jarida inda ke cewa sun ga fa alamun cewa su ma ba su ba amurkan nan dai yanzu gashi su suna zaman su lafiya amerika ta ji ana kawo tarihin ƙasarsu su ba suke faɗa da iran din ba amma wasu suna ɗaukar makami daga nan suna kan iran din hari kaga dole kuma su kawo musu hari a inda suke su ba da ƴan ƙasar saudiya suke ba so daga sun ba musu mijin suke kai kai wa hari ba suna kai wa amurkawa hari ne da suka aje su a ƙasan su an gane wannan so daga musulmi ba a rasa shi da ƴan matsaloli ko da ƙasar saudiya tana da adalci tana da kaza kuma tana naka matsalolin na fata mun gane wannan wannan abu ne wanda yake dole a faɗa Bahrain suna ciki, Oman suna ciki, Qatar suna ciki, Kuwait suna ciki, ƙasashe ne wanda suna kewaye da Iran din. Amma duk an aje base base na ni wasu Amurkawa a wurin. Kamar yadda yanzu aka aka haɗince mu, aka cuce mu, aka ɗebo mana wasu baƙi aka kawo mana su ƙasar mu. Kuma duk wannan abin saboda wannan abin aka yi. Dama za a fara aika min wasu a ce in ta'adda ne to in ta'addarin suka shafi kwato tun daga shigowarsu gudanar suka shi a dajin zamfara na'am ko daya har yanzu na yi fa bauchi fa to a taraba fa gudanar suka shi na'am hata jiya na ji wata magana ta ta ɗaya daga cikin manyan arnan ƙasar nan shine ciwa ɗan juma ku zan yi da kikin musulunci ne ya ce amma dai waɗannan amurka da aka kawo ƙasar nan ba daidai ba ne eh ce saboda waɗanda ake kashe wannan musulmai ne kuma su ne waɗanda a yankunan aka fi kowa kashe su ya ce waɗanda ma ke yin kisan galibin su ba musulman ba ne ba masu alaƙa da musulunci so da ka dukkansu da yaƙon islamic aka yi kira su masu yin kisan shi kuma ya zaji a kawo wani daga waje a cewa yanzu kuma ya taimaka wa wasu saboda ina gaya muku wannan musibar da bala in ta taso ba wanda ba wanda ba za ta ci ba daga mu har din saboda haka wannan yaudara ce mafi girma ka je ka ɗebo wasu Allah ya ji dan shak albani ai kila kun ji klipin shi ko yana cewa babu cin amana da ta kai irin aje a gayyato Amurkawa a kawo ta kafa don su mutane yadda ka san kaska haka suke in ka kawo su wuri samun ka tashe su ba karin tashin hankali ba na? ka gani kwarai da gaske saboda haka in sun zo wuri fa sun zo bala'in ya riga ya soka sai dai mu ci gaba da addu'a Allah ta'ala ya kora mana su sannan jama'a abu na ƙarshe da nake so in ƙara mana tambayi a kai ina muku rantsuwa da Allah addu'a kadai addu'a kadai ba za ta canza mana halin da muke ciki ba wallahi sai mun yi aiki ba ku gane ba ko an gane ah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da kafiran makka suka matsa musu me suka yi hijira hijira aiki ne ko ba aiki bane yawwa bayan sun hijiran kuma aka ce bari a biyo su ma garin madina a ƙarasa su sai suka zauna a gida suna ta addu'a Allah Allah ka halaka da kafar na kasu mana haka aka yi a ai fita aka yi aka yi badaru koko bayan an yi badaru aka zo aka yi mene uhudu bayan an yi uhudu kuma aka zo aka yi fatahu makka aka yi khaybara aka yi ghazwat zati salati aka yi ainihin wato zati riqa aka dinga yin yaƙoƙi saboda musulunci ya zama ya makkanu ya zauna ka gane sai an yi aiki saboda haka mun samu tabbaci kamar yadda gwamnonin ke faɗa cewa gwamnatin tarayya ba za ta iya ba kowa kariya ba tun yanzu tsarin da aka ɗauka shi ne yanzu za a mayar da 'yan sanda su zama kowace jiha tana da 'yan sandanta na karan kanta to mu Najeriya ka san bamu da kan gado a haka ma ana kabilanci a kashe mutanen mu a yi musu rashin mutunci a yi musu kaza da kaza ballantana kuma an kirkiri waɗancan to kaga zai zama cewa abin ya wuce kin tunda ba wani hankali ne ke gare mu 'yan Najeriya eh ba zan ce yankin arewa kadai ba ko in ce kudu kadai ba amma duka mu 'yan Najeriya ne ko to ba mu cancanci a yi mana irin wannan ba a yanzu sai zuwa wani lokaci in mun yi hankali mun dawo sun hayyace mu to sai a yi to a hakan ne gashi nan an canza aiki saboda kaza kamar yadda muka sani gwamnatin ta ɗauki wani sabon salo gashi malam abdul pakistan shi ma ya adami ya aje aiki tsawon lokaci an ce ba taɓa samun shugaban nakon shugaban aikin haji na ƙasa kaman shi ba wajen rukun amana da yi wa alhazai abin da ya kamata a yi amma mujirmin sun sako shi a gaba ana son sai an ƙaƙaba mai sharri shi kuma ya ce shi dai ba zai ba Allah kunya ba ko ba zai kunya ta addinin musulunci ba akan hagwara ya rubuta ya aji dan ba zai iya sa mu wani hannu a takarda ya fashi kuɗin talakawa ba ta hanyar barna kuma abin da ake so yi kenan mun gane wannan to wanda ya nuna maka amana ta malamin kenan ko saboda haka ba daidai bane ma a ce wai yau shugabanci da jagoranci kawai ɗan iska ne kaɗai za su dinga yi marasa kan gazo ne kaɗai za su dinga yi a a samu wasu masu ilimi ma abota addini su ma a gwada su a gani ni ba na tare da wanda suke ganin cewa malamai kwata-kwata kasi aka shugabanci ni ba na tare da su wallahi ra'ayi ne nasu kuma suna ganin shi mai kyau amma na saba musu dan qur'ani abin da yake wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa kada mumini gaba ɗayan su tsunguma a ce malamai wa'azi kai za su dinga yi bayan wannan ba kuma komai babu jagoranci ba shugabanci ba ba ba wani abu a na shakka wannan ba daidai bane a'a a dai samu masu wa'azi su gaba da yi a samu masu shugabanci da jagorancin a rayuwa da siyasa su gaba da yi a nemi waɗanda su gaba da alƙalanci su gaba da yi a nemi masu yin kaza don a samu gyara
yan siyasar sun yi yadda za su su ba to shi yake da abin bayawa ba na siyasa ba ne na shi ne karan kasa kwarai da gaske suka yi suka yi ba yadda za su inda yan mora ne wasu kwarai da gaske dole suka tsare shi kuma abin yana isa gwargwado da inda ake so ya isa to ka gani wani duk yan siyasa ne aka ba a kai maka sani ko kashi takwas ba zai suka mutu a kai maka sani ai ko ana an yi sayar rabo ko an raba taki an raba shinkafa an raba waye yawanci da aka ba sakon ya je gare su ai ka bai da mutane suke faɗa ne cewa duk abin da siyasa ta shige shi sai ta lalata shi so dama yawanci ba mutane bane masu amana aka tara baya hana a samu ɗaiɗaikun mutane a cikin su masu amana kuma akwai ɗaya a nan shi ya sani ba ƙaramin cin yan jama'a yake ba
saboda kamanta saboda kamanta su wani ya gani kawai shi ya shi ne matsalar shi kawai shi ya zai sai an kauda wani ina gani ya tattare musu wuri ya hana su sakat to haka ne rayuwa take da ka ce za ka yi gaskiya to sai ka dage da gaske ko a wani kashi ko wani mataki kake malam akwai ɗaya daga cikin ɗaliban ilimi da Allah ya jarabce shi da irin wannan aikin namu na karantarwa na tafsiri bai taɓa yi wata shekarar nan shi da muna magana da shi ke ce min tab ashe abin nan ba karamin wahala yake da shi yace me ya faru shi tab ashe kana yi kana gani dole ka dinga faɗin gaskiya kawai kai a karan kanka zaka ji abin ya saba abin da kake yi dole ka faɗa kaga wani wane yana yi ko dole ka faɗa kamar da ido na shaye kwarai da gaske dama an dade ana yin haka dama haka ake yi aiki to dole zaka yi bakin jini dole za za a dinga hantarar ka a ce kayi da wani ka zagi wani kai baka ma san an yi ba har zai gudu ma ya jini zuwa masallaci ya ga fushin shi kuma ya ƙara dawowa ko ba ka bari ba haka ake cikin wata tafiya Allah ya mana jagoranci na kai Allah ka tsare mana imanin mu Allah ka kawo mana sauki a wannan ƙasa ta mu ya Allah na'am na'am to shikenan bari ni addu'a tukuna kai ya shiga cikin karatu ko kuma ya shiga cikin karatu ba damuwa to jama'a dai barku ne dangane da abin da ya shafi neman taimako da muke na siyan fankoki a masallacin nan lallai har yanzu mu samu fankokin nan ba mun dan bubbuga mun bugi shan mun bugi shan dai har yanzu shiru daga sai muka dauki matakin cewa kullum idan mun zo sallan tarawihi za mu dinga neman taimako wurin mutane a rika dan har hadawa an samu kuɗin ɗaya a biyu a ɗaura an an samu kwaya ɗaya a biyu a ɗaura har a gama tun da dai ba za mu iya tara kuɗin lokaci guda ba jin to wane ya bada liyon tukudu sa'atin min sa'ati kowa ya bada gwargwadon wadatar kuma jiya da daddare alhamdulillah bayan sallan isha'i bayan sallan tarawihi mun dan nema kuma an samu ko man tsaye na ka samu yau an samu dubu sha uku ɗari biyar saboda haka in mun zo tafsiri kullum idan mun tashi ne maza ɗan zagawa wanda Allah ta'ala ya bashi ko sai dan bada abin da ya samu tunda manzo Allah yana yawan kyauta yana yawan sadaka a cikin watan Ramadan to ma mu koyi wannan idan mun yi din to zamu ga abin da Allah ta'ala kuma zai mana la'alla ko ta kofa da Allah ya riga ya bude maka na arziki yana jiran kawai kai wani abu ne na addini ka taimaka kai mai ciyar da kai ya bude ma bakin buhun ya zazzago ma arzikin kawai su mu daure da Allah in kuma mun san wasu waɗanda za su iya taimakawa ma a gefe da Allah to muna fatan a samu wannan din insha Allah الله يمن جوانش نعم خيري سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته